والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan rana ta lahadi rana ta lahadi tara ga watan ramadan hijiriya 1446 wanda ɗaya kirkin kuma tara ne ga watan march 2025 wanda yau kuma shine majalisinmu na tafsirin yamma din na yamma shine majalisi na tara daga wannan masallaci na al-ahfat cikin wannan anguwa mai albarka anguwar Nasarawa a cikin garin nan mai albarka garin Gombe a kasar Najeriya Allah ya albarkaci Najeriya ya albarkaci Niger ya albarkaci Kamaru ya albarkaci shugabannin mu gaba daya muna cikin ayatu aya ta riba wanda ita ce aya ta farko da ce magana kan riba jiya mun tattauna a wasu matsaloli da yawa a cikinta amma akwai wasu matsalolin da za mu yi rounding a kansu za a sake karanta mana aya din sai mu ɗora insha Allah ta'ala a gurguje na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu alladina ya'kuluna riba lalle waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas mun riga mun fassara wannan ayar ajiya mun yi dukkan bayanai akan ta mun tsaya fa man ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda yake cin riba sai wa'azi daga ubangijinsa yazo ya same shi kuma aka yi dace ya karba fanta ya daina abin da yake na cin riba falahu ma salafa abin da ya ci na baya wannan babu laifi ya rike kayansa mun kasa su kashi hudu mun kasa su kashi hudu duka mun yi bayani a kansu wa amruhu ila Allah wannan kalmar ba mu yi bayani akan ta ba ai abin da ake nufi wa amrul murabi kaga fa duk da ya tuba fa saboda ai tuba wani abu ne daban karbanta a wajen ubangiji wani abu ne daban sannan hukunci bayan ka tuba kuma wani abu ne daban a wajen Allah to Allah subhanahu wataala yake cewa amruhu ila Allah al'amarin wanda ya ci riba yayi ta'amuli da riba kafin a haramta sai kuma ya nisance ta bayan al'amarin haramta al'amarin sa duka ya koma zuwa ga wajen Allah subhanahu wataala Allah shine zai masa mu'amala da abin da Ubangiji ya ga dama ne masa falala ne masa abin nan afuwa ne ya girmama shi ne ya kimanta shi wa man ada wanda kuma ya koma ulaika sabun nar hum fiha khalidun wannan yan wuta ne mun yi bayanin sa jiya ba bukatun yanzu mu sake maimaitawa mas'alolin da bamu kammala ba Imamul Qurtubi Imamul Qurtubi Allah ubangiji ya masa rahama bayan ya kawo ɗan ayoyin da guda biyu da suke ƙarƙashinsu sai yake cewa wa fi zalika samanun wa salasuna matsala a ƙarƙashin haka akwai matsaloli talatin da takwas a jiya mun tattauna wasu matsalolin wanda muka ɗauko daga ibn kasir allah ya masa rahama wanda galibin wasu ya taɓa cikin talatin da takwas ɗin nan amma akwai wasu matsalolin da imamul ƙurtubi ya tattauna a kansu a gurguje za mu tattauna a kai wasu ma maimaici ne ɗan abin da ya ƙara akan waccan sai mu ƙara sai mu wuce ya zama mun kammala da wannan aya din ya ɗauko amma duk matsalolin ba duka na kawo su ba na zaɓi waɗanda nake ga muna da buƙatuwa a kansu sosai masala mun faɗin Allah madaka Allah zai ya kulun da riba mun tattauna akan tanciya dan mu an ce ci ba shi yake nuna wanda ya tufafi da ita ko wanda ya yi gida da ita ko wanda ya yi ta kawai dan a ce ya fi kowa kuɗi kasan wasu wasu kawai sun ce bari su je su cire ba su tara riba ba wai dan su ci ba kawai dan su fi kowa kuɗi duk suna cikin wannan wannan bala'i da masifa ne dukkan suna ciki mun tattauna wannan matsalar jiya matsala ta biyu a imma na malaman hadisi bukhari muslim da ashabus sunan sun kawo hadisi wanda mun dan yi tsokaci a kansa wanda abu sa'id al-khudri ya ruwaito shi wannan lafazin imamu muslim ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi wa mithlan bi mithlin yadan bi yadin فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء النبي يكرغو mana wa'annan abubuwan guda nawa az-zahabu bil zahabi azurfa da zinari da zinari daya wal fiddatu bil fiddati azurfa da azurfa biyu wal burru bil bir bil bur da al burru da bur ash-sha'iru da sha'ir da kuma sha'ir da sha'ir duka nau'uka ne na wake wat tamru bit tamri da dibino da dibino wal milhu bil milhi da gishiri da gishiri mislan bi misli dare da dare abubuwa guda shida akwai inda suka kai guda bakwai akwai alƙam wa'annan in kun zo kasuwanci da su dadai da dadai ne kuma mislan bi mislin kuma yadan bi yadin to wannan a kwatankwacinsu tunda an ce zahabu bi zahabi a nan gudun sai mu duba illolin da ya sa aka ce dole su zama yadan bi yadan mislin bi mislin abin da ya sa shi ne kamar su ɗaya dangin su ɗaya da masara da masara dangin su ɗaya dole su zama hannu da hannu daidai da daidai lemo da lemo ayaba da ayaba ya fito? to da aka duk wanda zai baka buhun lemo to kai ma buhun lemo za ka bashi kar a ce lemon onacha mai zaki ne akan lemon inugu shi benue akan lemon benue a ce bari a baka buhu biyu ka bada buhu daya wannan riba ne yadda za ka yi shi ne sai ka sai da na benue sai ka je ka sayi buhu ashirin da na onitsha in ka ga dama amma inda da su za a yi dole iri ɗaya ne kuma a take in aka samu bambancin abu ɗaya bambanci ya faru idan aka samu ƙari a irin nau'i iri ɗaya an fada riba idan aka samu jinkiri kuma to ya fita daga baiku ya koma ƙardu ya koma bashi yanzu ina zuwa ina ɗauki buhun shinkafa zan baka to kai ma dole ka ɗauko buhun shinkafa iri ɗaya nawa buhu mai 83 naka buhu mai 83 babu ƙari kuma a take idan naka ya fi nawa yawa to an shiga riba in kuma na kawo nawa baka kawo naka ba to a canja sunan ba kasuwa bane bashi ne sai a rubuta wanda zamu shiga a gobe in Allah yadda idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu shi kuma zai zama bashi ne sai a faɗi yadda za a biya sai a yi ka'idan sa karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman faman zada aw istazada duk wanda ya kara ko ya nemi aka kara masa yayi riba ya fada cikin riba karkashin haka a baka sabon kudi dubu ɗari ka ba da tsohon kudi dubu ɗari da naira ɗaya kana cikin tsinuwar ribaɗin nan kana cikin wannan tsinuwan mafi ƙanƙantan ƙofar riba a cikin ƙofofi saba'in da wani abu mafi ƙanƙancinta shine kamar mutum ya je ya yi zina da mahaifiyarsa wajen zunubi mafi ƙarancin ƙofar riba kenan shine kamar mutum ya kwanta da mahaifiyarsa ta hanyar zina shi ne mafi ƙarancinta wadda mutum ya tattalin lahiransa mutum ya yi tattalin lahiransa a ƙarshe za mu yi magana idan kuma ribar dole ne fa kamar wanda suke buɗe savings account wanda dole ne wani bankin ko da ga islam ga banki na musulunci wani lokaci akwai wasu dalilan da zai sa ba za ka yi aiki da shi banki na musulunci ba kamar yaya za ka yi transaction da wasu za su ce maka ga a bankin da muke so ka bude account za ka yi kasuwanci da sai sun gaya maka wannan bankin kuma na riba ne to ya za ka yi da wannan riban dole ɗin wannan riban dole ɗin malamai suka ce haramun ne ka ci to me aka faɗa za mu tattauna a gaba maganin me da bashi za mu samu a aya ta gaba aya ta bayanta kenan taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba to shi mayarwa ake ga wanda ya sa maka riban to banki kuma ka san in ka mayar musu ma wata riban za su sake da ita shin zaka mayar musu malamai suka ce haramun ne ka mayar wa banki ya zaka yi da shi aka ce dole ta bar hannunka ka ciyar da ita a wajen public abin nan benefit inda za a yi benefitin da wannan kudin publicly kamar tonon rijiya kamar dasa bishiyoyi kamar gyara drainage kamar gyara hanyoyi kamar makarantu da ake gyarawa inda kowa zai zai amfana da ita a nan ake aiki da ita wasu ka ce har a miskinai kudin riba ba a so ka ba su saboda miskini shi kadai zai amfana da ita kuma ana so ne abin da miskinai za su amfana da shi miskinai da yawa to saboda haka duk wanda zai baka dubu ɗari don nasa sabi ne naka tsofi ne ka ƙara dubu ɗari da goma wannan riba ne to a can gaba akwai hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ikhtalafat al-asnaf aw kama qala sallallahu alaihi wasallam amma idan dangi na abin da za ku yi ciniki da shi ya canja fa bi'u kayfa shitu ku yi yadda ko ga dama saboda haka yanzu idan na zo maka da dala 100 ya halatta dala 100 na dala dala dala 1 yanzu nawa ne 800 da wani abu ko ɗaya abu dubu da ɗari biyar? kai yawa 170 ko kamar da na gani a rubuce 18 na gani a banki mafi kamar 18 na gani a banki ya kai kwana nawa jiya ta sauko ko shekarun jiya yaushe ne to ba su gyara ba ne ko banki ba su gyara ba ni na shiga wani banki ko kwana uku bai yi ba ina ga ba su gyara nasu ba ne to shi kenan mu barta mu yi rounding 1.5 dala 1.5 inda gara mazan yin zuwa in ce dala na in ba 2000 ba bazan sayar ba wannan jinsinsu ya canja haka da riyal da naira haka da saifa da naira wannan sun canja jinsinsu ya canja amma naira da naira dole riyal da riyal dole dala da dala dole a yi su iri ɗaya babu ƙari komi sabon naka kuma komi tsufan nawa matsala ta gaba mun faɗa mun tattauna a kanta shine idan kana gana ka mai tsada ce na wancan mai arha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani daga cikin sahabbansa ko kuma wani daga cikin sahabbansa ya sayo dibino kai annabi ya tambaye shi wannan dibinon fa yace a dibinon nan da kake gani ya manzon Allah muna bada kwano ɗaya ne namu sai a babu kwano biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan riba ne yake cewa ku je ku sai da naku in ma zai saya muku kwano uku ne ko kwano goma sai ku je ku sayi wancan da shi amma in dai da dabino da dabino ne ko dan sahabin sai da ya ga masa yake cewa namu jabin ne abinda ake nufi jabin namu jabin ne abinda yake nufi jabin shine lalataccen dabino ba shi da kyau sosai sai mu bada kwano biyu sai a ba mu kwano daya ko kuma mu bada kwano daya namu mai kyau ɗayan biyu a wul'aks mu kuma ba mu guda biyu annabi ce ku je ku sai da ɓacaccen sai ku je ku sai mai kyau da shi amma ku ba da kwano biyu na ɓacacce ku karbi kwano ɗaya ko wani abu makamanci haka in dai jinsunsu ɗaya ne haramun ne riba ce ba za ku yi ba wannan faɗin da Allah wanda suke cin riba ran tashin alkiyama za su tashi suna magagi suna tangadi na mahaukata wannan shine alaman da ake gane shi a ranar tashin alkiyama dan ranar tashin alkiyama categories ne categories ne akwai wanda fiskar su baka kidin ne sune wanda suka ki karban sunna suka yi ci mutuncin sunna suke walakanta malaman sunna suke walakanta sunna din wanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantansu wannan za su tashi fiskar su bakaki akwai wanda za su tashi a daure akwai za su tashi suna kamar mahaukata to su ne wa'annan malamai suka ce alamansu shi ne za su tashi a mahaukata suna tangadi wannan ayar wannan ayar wannan maganar imamul qurtubi nake fada domin duka ina danganta ta ga wanda ya fade ta imamul qurtubi yana daga cikin manya-manyan malaman malikiya da ake ji da su a wajen tafsiri da kuma ake ji da su a wajen fiqihun malikiya babu wanda ya yi wa ayoyin Allah hidima a fiqihun malikiya akan fiqihu irin yadda imamul qurtubi yayi ana saka shi na gaba gaba a ayoyin Allah ya fitta fikihun ayoyi a wannan masaba ta mu ta malikiya babbar masaba mai albarka to a ciki yana faɗar ra'ayin malikiya yake cewa fi hadhihi al-aya wannan ayan dalilun babban dalili ne ala fasadi a bisa munin ra'ayin inkari man ankara sar min jihatil jin wanda yake ƙaryata cewa babu aljani suna shiga jikin mutane wai aljani ba sa shiga jikin mutane duk wanda yake wannan inkarin ya ce ba wani maganar aljani zai shiga jikin mutane in ka ji wai an ce wai mutum har ya zo yana yin rukiya ya ce muku yana magana da aljanu wannan makaryaci ne wannan boka ne wannan malaman malikiya suka ce ga ta nan maganan akwai ta wanda yake karyata aljanu za su shiga jikin mutane har a yi hira da su a fitar da su a yi addu'a a fit da su da ƙur'ani wannan ayar dalili ne a kai wani ma suna cewa wai faɗuwar mutum yana daga cikin ɗaba'ir yana daga cikin ɗabi'u ne na ɗan adam kadai imam al-qurtubi ke cewa wa anna shaytana la yasluku fil insani wa la yakunu minhu massun wai mutane suna cewa shaydan ba zai shiga jikin mutane ko ba zai shafi mutane ba sai imam al-qurtubi ke cewa wa qad madha ar-radd alaihim fi ma taqaddama min hadha al-kitab yace nayi musu raddi raddi akan su akan mas'alan aljanu suna shiga jikin mutum a cikin a cikin introduction na wannan littafi din da ya tashi sai ka mana hadisai kaɗan tunda Allah cewa ya yi allazi ne ya kulunan riba wayanda suke cin riba la ya komuna ranar tashin kiyama ba za ta tashi a cikin kabarrukansu ba illa kama ya komun lazi ya takabbata hushe shaitan min almas face irin tashin wanda aljanu suka shafi jikinsa ya tashi yana layi na mahaukata na wanda ba su san abin da suke ba ya ce wannan ari take tabbatar mana da aljanu suna shiga jikin mutane sai ya kawo mana hadisin hadisin imamun nasa'i wannan hadisin imamun nasa'i daga abul yasar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u fa yakunu annabi ya kasance yana wannan addu'ar yana cewa allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharqi wal hariqi wa a'udhu bika min min an yatakabbatani ash-shaytanu inda al-maut annabi yake cewa ina roƙo Allah ka tsare ni daga shedan ya shiga jikina ya saka min rudani in zo ina magagi in zo ina tangal tangal saboda ya shige ni wannan nassin hadisi kuma hadisi ingantacce sana da bai ci gaba da addu'a wa a'udhu bika min an amuta fi sabili wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika an amuta ladighan ya nemi tsarin wasu abubuwa su irin mutuwa marasa daɗi Allah ka tsare mutum da yi wannan irin mutuwa muwa ka tsare mu gaba daya wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a hadisin Abu Dawud hadisin Abu Dawud wanda yazo ta hanyar Anas bin Malik katada daga Anas dan Malik annabi kace Allahumma inni a'udhu bika minal jununi wal judami wal baras wa sayyi'il asqam wal massu inji Imam al-Qurtubi yace wal massu al junun kuma annabi yana neman tsari daga shi kenan akwai shi aljanna shiga jikin mutum masala ta gaba fadin su inna ma inna mal bai'u mithlu riba zalika bi annahum qalu inna mal bai'u mithlu riba mun tattauna saboda haka ba za mu taba mas'alar da Imam Qutbin ya kawo a nan gurin ba nan gurin fadin Allah madaukakin sarki wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba al-bai'a yazo da alif da lam ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yazo da alif da lam wannan alif wal lam lil jinsi ne ba ta ahad bace ba al'ahadu ba ce ta jinsi ne saboda haka dukkan nau'i na kasuwanci Allah ya halatta shi al'asulu shi ne duk wani kasuwa halal ne sai idan an samu nassosi da suka ce wannan haramun ne kamar yadda aka cire riba aka cire aka cire riba aka cire bai'ul muzabana bai'ul bai'ul najis da sauran kasuwanci aka ciccire su don haka kasuwancin da aka haramta a nan gurin abin da ya sa imamu kurtubi ya kawo wannan don ya nuna maka abin da aka haramta maka na kasuwancin fakaɗan ne wanda aka halattan su ne masu yawa domin kasuwancin da aka haramta annabi ya nasanta su ma a hadithi bai'un najish bai'ul mudabara mukhabara muzabana duka ya faffade su an haranta an haramta kaza an haramta kaza an haramta kaza wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kenan duk wanda banda wannan kuma duka an halatta mu kenan riba riba daga an zo maka an ce yanzu gashi wannan abun na riba ne na riba ne automatically kasuwancin ya, ya rushe a matsayinka na musulmi za ka kira wanda kuka abin an ce wannan abun akwai an, an gina shi ne kan riba to ka san kasuwancinmu yanzu na haramun ne mu rusa kasuwancin mu cire ribar ɗin sannan mu ɗora a addininka wannan matsala ce babba kana jin riban ne to ya ruguje a take saboda hadisin bilal da na kawo muku da su hadisin bilal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilal ya zo shi da dibino wannan dibino barni mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi ya bilal min aina hada ya kai bilal daga ina ka zo bilal yake cewa min tamrin kana inda na radi wannan daga dibinon mu ne wanda mu muna da dabino da ba shi da kyau kun ga dazu ina dan kokonto shine mai mai kyau ko wanda zai saya ne mara kyau yace mu dibinan mu shine ba shi da kyau to ya ake yi fa bi'tu minhu sa'aini bi sa'in ni kuma sai mu bada kwano biyu sai a babu kwano daya na wancan mai kyau din annabi sallallahu alaihi wasallam auhi ko awwa ko auhi kamar irin kan Allah wadare abun bai yi ba ya haka kuma ya ce ainihin riba wannan asalin riba ne ka ba da mai kyau kwano biyar a baka mara kyau kwano ɗaya wannan asalin riba ne in haka ne ka sai da mara kyau ɗinka ka je ka so mai kyau ɗin haka ƙa'ida take la taf'al kar ka sake haka walakin idza aratta an tashtariya tamra in kana so ka sayi dibino mai kyau fa bi'hu bi bai'in akhar ka sai da shi wata sayarwa daban sun mashtari bihi sannan ka saya da shi a wata riwaya haza arriba a wata ruwa annabi ce wannan riba ne farudduhu mayar musu an bata cinikin shine mahallin shahid din kidan an yi riba bata cinikin ake yi a mayar a warware sai a sake yin ciniki na kyau mai kyau yace ka mayar musu summa bi'u tamrana mu namu mara kyau din ka je ka sayar washtaru lana min hada ka je da kudin ka sayo mana wancan koda bai kai wanda kuka yi yanzu ba in mun yi sa'a ma kuma sai ya fi wancan faqala ulama'una in ji imamul kurtubi ya ce malaminmu malikawa ƙarƙashin wani hadin sai suka ce auhi ayunin riba ai huwar ribal muharrama nafsuhu la ma la yushbihu la ma yushbihu wannan asalin riba ne ba wai kama da riba yake ba wa qawluhu farudduhu annabi da ce a mayar kai bilal mayar wannan duk maganar malamanmu na malikiya imamul kurtubi yake cewa yadullu ala wujubi faski safqatir riba wa annaha la tasiku bi wajhin ya ce wannan yake nuna duka sai an warware wannan riban inda an yi ta akai a warware ta ta kowace irin fiska ba ta inganta ba wa huwa qaulul jumhur wannan shine maganar dukkan mazhabobin nan banda hanafiya sai ya kawo maganar hanafiya wanda ba mu bukatar wannan magana saboda magana ce dha'ifiya magana ce wacce ba ta kan turba Allah ya yafe musu ya musu gafara saboda ka wannan magana ita ce ta jumhurin malamai shine za a warware shi wato wannan riban masifa ce yan uwa wani in ka karanta yadda malamai suka yi magana kan riba sai ka ji kamar ma kudinka ka dawo da shi gida ka tona rijiya kake ajiye kayanka duk shekara kake fitar da abin ɗinka a ciki amma tsantsan yahudanci duk yadda za a yi sai kudinsu ya shiga hannunmu sai an san sirrinmu sai an san yadda muke duk yadda za a yi sai an yi ba ƙauye yana can ƙauyensa ya iya san yadda yake ajiye kayansa yana da 'yan wukakensa da kulakensa ka isa ka tinkare shi ka je ka ce za ka ɗauka ya san yadda zai da kai amma a ce babu security a kirkiro security ƙarya a saka ta yadda dole sai bukatunsu ta biya duk yahudanci ne duk wasu insecurity da kake gani kar ma ka sha wahala artificial insecurity ne dan bukatunsu su biya a cikin bukatun akwai duk irin wayannan abubuwa din akwai bukata na mulki Nicholas Machiavelli wannan duka abin nan dinsa ne ka'idodinsa ne Nicholas Machiavelli cikin abin da ya kawo shine akwai yadda za a yi ka saka wa mutane hayaniya don ka bulke su. Hubbul baka ya zama da ka samu dawwama ya zama da 'yan kaɗan ne za su mora ƙa'idansu na economics 25-75 aka mai da shi 20-80 ya zama da iya mutum 20 bisa ɗari ne a duniya za su more dukiyar duniya mutum 80 a bautar da su a yanzu ana maganan 1189 ne yanzu maganin 1189 11% na mutanen duniya su kadai ake so su more dukiya to da haka ake kawo wannan aka saka bankin system bayan an yi bankin system duniyar kullum kwakwalwan yahudawa tana tunani ya za a yi kuma mu kara tattalinku sai aka sake aka kawo harkar bvn aka kawo harkar link- linkage aka kawo harkar tomprint aka kawo harkar faceprint duk waɗannan abubuwan ta yadda in dai hannunka zai je to duk inda kake da dukiya kuɗi a duniya za a gan shi za a san karfinku musulmi za a san rashin karfinku za a sai da za a yi matsalar ku za a san inda ba za a yi ba kudinka kam ana saka masa ido akwai security amma jikinka da dukiyarka da garinka shi kuma ba za a yi aiki da bbn ba za a aiki da number waya ba za a aiki da masses da ake da shi na network a yi tracing wanda suke cin mutuncinku suke zubar da jininku ba amma kudinku za a yi aiki a yi tracing a gano inda ka ajiye kudinka da haka don me yasa musulmi ba zai tsaya ya yaƙi riba ɗin nan ba bankin da ke riba ma ka yi ƙoƙari iya yadda za ka yi ka nisance su in sun gada ma duka su gyara a komai yadda za a karya kashi ake ta yi yanzu wannan abin da aka yi ta yi linkin banki linkin bbn linkin kaza an kusa a zo saboda tsantsan zalunci capitalism na kudin wuta kudin ruwa karka ga yanzu ana ta cewa nefa tana ta kawo bill ka ka duba kaga an ce maka 1800 ka ce haba da wannan ƙarya ne zuba suke yi a ce wani gida gidanka bai fi gid- wani gidansa fa wani gidansa ba 1500 ma ba za a saya ba sai an yi shekara biyu ana neman 1500 ba za a saya ba amma bill din wutan gidansa miliyan 1.300 zai ce a wannan yaushe ba za a yi haka akwai sanda za a zo bibiyan ɗinka duk inda kuɗinka ya shiga ta yadda ba yadda za a yi ka ajiye kuɗi a gida bibiyan yana shiga nefa za su ja kiru suna zarewa kuɗi duk inda ya shiga ana bi ba kun sai da aka yi na corona ba ko yadda ake yi wani ya zo kamar zai kuka wallahi dubu ɗari da wani abu waye ce ka ci wannan matsala ce babba matsala ta gaba matsalan bai'ul aina mun tattauna akan ta gurguje zamu yi annabi ya ce idza tabaya'tum bil aina wa akhastum adnab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaykum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum to kaga cikin abin da ya haifar ma da kaskanci shine zuwa cin riba ta'amuli da riba shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bai'ul ina mun yi bayanin bai'ul ina jiya shine ka zo ka sai kaya a guri na nawa wannan kayan na sayar maka dubu ɗari kana karban kayan sai ka ce to kai kuma na sayar maka kai mai kayan na sayar maka dubu tamanin sai ya ɗauki kash dubu tamanin ya baka bayan wata uku ka karbi kayan dubu ɗari amma an baka kash ka dawo masa da dubu ai ka karbi kayan dubu tama- dubu ɗari ko ka sayar masa dubu tamanin kamar an baka dubu tamanin ne kaje ka dawo da dubu ɗari kaga asalin kasuwancin halal ne asalinsa saboda ai kayanka ne ka saya ka karya shi yanzu don ka samu kuɗi to amma saboda zalunci da ke ƙarƙashin musulunci kuma yaƙar zalunci yake sai aka haɗa shi a babin riba sai annabi sallam ya haramta wannan bai'i din musari'a sai ta haramta shi da haka abu ubaid al-harawi haka ya fassara yadda na faɗa ɗin nan shine bai'ul ina to yana gade wa'annan su ne manya-manyan matsaloli da za mu tattauna a wannan babi ɗin alarba mu je aya ta gaba na
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم Allah subhanahu wata'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yarbi sadaqat karatu yayi karatu na ji makogoro ya fara da zan ce kabo baka kawo min faro ba zan ce ku bani ruwa in sha min yamhaqullahu riba ubangiji ya- ya- ya- yana kwashe albarkar riba duk masu cin riba duke su bata da albarka suna mutuwa ne familin su suna shiga ma- mawuyacin hali inda kudin riba ce wa yurbis sadaqat Allahu akbar wanda kuma ya tara kudin halal yana sadaka da ita yana taimakon ƴan uwansa yana taimakon jama'arsa yana taimakon makwabtansa yana taimakon masu bukata yurbis sadaqat ubangiji yana haɓaka sadaka duniya da lahira mun kawo a- a ta- a tattaunawa mu can baya a wasu zaman mu mutumin da kafin ya mutu sai da ya karar da dukiyarsa kan talakawa da jama'a gaba daya aka ce ya za ka yi haka ya ce ‘ya'yana da kuke cewa in bar musu dukiya guda biyu ne ko mutanen kirki ko na banza idan na kirki ne Allah ba zan mutu ya tabar da su ba in na banza ne kuma ya amfani in bar musu dukiya mun ba da misalin Umar bin Abdulaziz mun ba misalin wasu ‘yan baya wanda bayan sun mutu ‘ya'yansu sai da suka fi mutanen zamanin su gaba ɗaya kuɗi saboda ba ka tara ka ajiye shi ne abin da ake bukata ba ka yi albarka a ciki to Allah subhanahu wataala yana haɓaka dukiya mai albarka in tana da albarka Allah zai haɓaka ta wallahi la yuhibbu kullu kafarin athim Allah baya son duk wani kafiri abin nan mai sabon Allah shi yasa Allah ya faɗa a wani guri wa ma ataytum min riban suratul rum wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas duk abin da kuka bayar na riba dan ku kwaci dukiyar mutane da sunan riba fala yarbu inda Allah a wajen Allah ba za ta haɓaka ba a gunka ne za ta ba kuma ba ta da albarka wa ma ataytum min zakatin duk abin da kuma kuka bayar na sadaka turiduna wajha Allah kuna neman yardar Allah fa ulaika humul mud'ifuna wayannan sune za a ninninka musu a ninninka musu duniya da lahira kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yace ma naqasa malun min sadaka wallahi dukiyar da ake fitar mata da zakka wallahi ba za ta tabe ba wallahi ba za ta kare ba wallahi ba za ta yi ba sai gaba Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyib duk wanda ya sadaka da dibino kwayar dibino guda daya naga dukiyarsa mai kyau in bracket dukiyarka mai kyau la yakbaru Allah illa tayyib domin ko Allah baya karba sai mai kyau inji annabi wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi Allah zai karbe ta da damansa ma'ana an karba kenan wakilta yadayhi yamin duka hannayen Allah dama dama ne summa yurabbiha li sahibiha ubangiji da kansa zai maka tattalinta abinda ka bayar na sadaka kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku zai yi ta zai yi ta kiwon ɗan dokinsa alfaras kana doki ƙarami ka yi ta kiwonsa har ya girma a ganshi ya zama ƙato hatta ya kuna hatta ta kuna mitlar jabali har sai wannan dibinan ƙwari ta zama kamar girman dutsen uhu to ina misali in dabi ne kai ta sarkarwa in nerori kai ta sarkarwa buhunan shinkafa buhunan dawa buhunan gero kai ta bawa talakawa dibino ɗaya za a maka allah zai maka tattalinsa idan dabi ne ne fa me mutum yake jira Allah ya baka dama Allah ya ba mutum kuma ina faɗa galibi idan an ce maganar ciyarwa maganar taimako sai ka ce in ai da alajiwa ne ake ana faɗa ka ce ai su alajiwa ne su ake da kai ake fara magana ittaqun nar walau bi shikki tamra wuta ka nisance da koda da dibino abinda Allah ya baka idan alaji zai bada miliyan biyu wannan miliyan biyu shine 1% kai kuma naira naira 500 ita ce 1% na abin da ka mallaka ladan ku daya percentage ake dubawa wanda zai bada 5% na naira 100 nawa ne 1% na naira 100 nawa ne 1000 to 1% na 1000 nawa ne naira 100 ba to da wanda ya bada 1000 da wanda ya bada naira 100 a gwargwadon abin da kuka mallaka ladan ku ɗaya ne a wajen Allah saboda kowa irin karfin sa yayi kana kar ake magana kace da su alaji ake da su waye ake dukkan mu da mu ake in aka ce wani zai shiga wuta yana da matsala bai ba da kaza ba to ana maganan a percentage ɗinsa ne kai ma a percentage ɗinka wallah la yabukul kafarin azim na
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى سيزو yana maganar sifan su mu'minai Allah yake cewa innal ladina yawa lokacin da Allah ya ambaci halin basu riba da halin wanda ya koma to sai yazo Allah yana tunatar mana da kishiyar waɗanda su ba za su koma ba su ne mu'minai tunda Allah yake cewa faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wannan mu'mini kenan wa man ada wannan ba mu'mini bane to dan haka waɗanda ba mu'mini ba an gama faɗai kokuban su to kai mu'mini da baka koma cin riba ba sai Allah yake maganar ka ana yace innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari aiki nagari shine wanda ya daidai da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa musulmi karka yi wasa kullun kake bin guraren da ake karantar da hadisan annabi haddasa wani an wani an wani qala rasulullah ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ga yadda annabi yake aikatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin aikin sa ga yadda yake a cikin gidansa ka dauka ka rike kake bin irin na annabi wa qamu salata kuma suka tsaye da sallah sifar mu'mine na gari akwai tsaye da sallah suka nisanci riba kenan kuma ko lahum ajruhum inda rabbihim ladan su yana wajen ubangijin su fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su sannan fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun babu bakin ciki da bacin rai da tashin hankali na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ittaqullaha to ku ji tsoron Allah wa daru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na daga riban kar ku je ku karba in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne to ai magana mu'minai yanzu ake yi me ake nufi da wannan aya din shi ne yanzu an ce wanda mu zo tun bi rabbi fanta falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wanda ya wuce ka riga ka ce wannan babu matsala ko yanzu kuma a lokacin da ka ji ya haramta din to sauran mutanen da ka daddora wa riba to nan kuma zaka koma ka je kana cewa to yanzu tunda an ce haramun ne to tunda dai mun riga mun kulla adawa ai mun riga mun faɗa hadisin bayo ya ruguje me za a yi yanzu kuma an gina shi ne a baya to nan falakum ru'usu amwalikum taquma baqiya minar riba in kuntum mu'minin abinda ya sauran riba duka a watsar da ita iya ru'usul amwal kawai zaka yi aiki da shi ya ayyuhal ladina amanu imtathilu imtathilu amrallahi tabaaraka wa ta'ala wantahu amma nahakum anhu fatruku malakum ala nasi minaz ziyada duk abin da ke wajen mutane na ƙari da kuka yi ku bar shi sai ka je karbo asalin iya kudinka mun karanta hadisin kutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna awwal riba wada'tu ko ribal abbas farkon riba ta farko da na aje ita ce ribar abbas iya kudin mu za a dawo mana da shi karin da aka yi na riba ba za a biya ba in kuntum sadiqina haqqan in dai gaskiya ne imanin ku saboda haka abin da ya biyo baya ba za ku je ku karba ba wanda ya riga ya dawo shine naku sai Allah yake cewa fa illam tafal idan ba ku yi haka ba ba ku nisanci ribar ba ba ku bar har sauran ba fadano bi harbin min Allah wa rasulihi ku je ku sanar da mutanen duniya cewa ubangiji ya shirya za ku yaki tare da Allah da manzon Allah wani malami ya dauko wannan ayar ita kadai yace nan gurin kadai ba an yi ta maganan ya takabbatu shaytanu bil masa ai ta kawo hadisai ba nan gurin kadai wanda bai bar riba ba fa'adano bi harbin min Allah wa rasulihi ya isa mutun ya je ya ta kuka ya ta tunanin wanda irin kasuwanci zai yi ya nisanci duk wata abu na riba wa in tubtum in kuka tuba falakun ru'usu amwalikum uwar kudin naku ne amma na saman a watsar da shi la tazlimuna wala tuzlamuna in kuka je karbo uwar kudi kar a rage muku kuma la tuzlamuna kar ku karbi wannan riban da aka haramta sai ku kyale sai ku karbo asalin kudin to kun san mun faɗi consequences din kamar banki ko banki in ka je dole ka hada hadda wanda aka baka na riba saving account ka kwashi sai ka cire iya kudin ka na halal sauran na saman kuma ka saka su a cikin public funds idan kasar ku kasa ce mai adalci sai ka mai da shi single treasury account ko haka suke kiransa ko sai ka mai da shi abin nan government abin nan government treasury account ko sai ka je ka saka a ciki treasury single account ba Allah ramma mu je aya ta gaba
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun nan gurin mun dawo wata matsala kuma ta daban ita ce matsala ta bashi Allah subhanahu wataala yake cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamuna in kun je karban uwar kudin ku kar a zalunce ku kar ku zalunci wanda za ku karba a gurin su wa in kana zu usratin ai in kana alladhi alaihi dainu mu'siran idan wanda kuma aka karbi kudi aka yi kasuwanci da shi ya zama na bashi ne ko kuma lokacin biya yayi sai ya zama na ka zo ka same shi yana cikin takura wannan shine islamist islamist economics ba in ana bin waɗannan ƙa'idodin za a zauna lafiya wanda ake wanda aka ka ci bashi ka bi ka'ida wanda aka ci bashin sai bi ka'ida duka ku kiyaye amma yanzu duk ba abin ka'idodin bashi mutum ya zo hadda jama'a zai zo maka ya ci bashinka ka tambayi wayanda suke da juriyan ba da bashi in za ka ba mutum goma bashi da kyar za a samu mutum biyu da suka cika sharaɗin su biya maka a yadda kuka yi ka'ida kuka yi rubutu wanda suka biya ka ɗin kuma wallahi sai kaga sun zo fiskansu a turbune kamar kyauta za su baka dole za mu shiga matsala ta ka cewa in ka da zuwa usurati idan wanda kake bin bashi ya shiga kunci ya shiga fatara to fa nadhiratun ila maisara ku daga masa kafa har Allah ya masa budi dan ya biya bashi ba da gangan ba fa wani ka bashi bashi sai ya fada halin matsala na kasuwa ba da gangan ba ya shiga bala'i kai kuma ko da bai dawo maka da wannan kudin ba ba za ka shiga wahala ba sannan kuma kana ganin alamun in an daga masa kafa zai biya ka a gaba to fa nadhiratun ila maisara ka ɗaga masa ƙafa zuwa gaba ku riƙe nan gudun naziratun ilamai sara wajibi ne wajibi ne duk wanda ya karɓi bashinka sai ya shiga matsalan ba zai iya biyan ka ba wajibi ne ka ɗaga masa ƙafa in ka tar masa da hankali ka saba wa Allah mu gane karatun nan wannan wajibi wa an tasaddaqu ka ce ka yafe bashin kuma mustahabbi ne ina so ku rike karatu da akwai wani babban karatu zan fada mana a gaba ka ce na daga maka kafa sai bayan wata biyu in ba shi da shi ya waje ba in kuma kaga dama ka ce ma ka yafe masa gaba daya shi kuma mustahabi ne hakan wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna in dai kun sani wannan ana nuna falalan malamai fananan masu ilimi mai ilimi ne zai gano shi yasa Allah ya ce bai ce in kuntum mu'minina ba wa anta saddaqu ku yafe din khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in dai ku malamai ne in kun je makaranta kuna sauraron karatuttuka za ku gano hikima amma in kana da imani ma baka da karatu ba za ka gano ba nan an faɗi abin da yafi imani shine kai karatu kai ilimi shi zai aifar maka da imani ya wanzar maka da shi imani ba ilimi zai zai samu tangarda wa an tasaddaqu khairul lakum ku yafi shi yafi alkhairi in kuntum ta'lamu da inda kun sani yafi bashi babban al'amari ne daga kafa wa mai bashi wanda ba da gangan ya kibiya ba fa ba da gangan ya kibiya ba uzuri ne ya hana shi biya na uzuri ne ya hana shi biya daga masa kafa dole ne wallahi akwai mutumin da ya ci bashi ya gama cin bashi ya ɗauki kayan motan trailer irin ta mai ɗin nan ta fashe shi ma ya karɓi me sunan motan ba trailer ya karɓa ba shi irin mai kafa sha biyun nan eh yawwa to kun gane ta dai ya ɗauka sungul ba yawa sungul tangul ko to shi kuma motar da kayan gaba ɗaya suka ƙone kuma yanzu ya karbi bashin da ake ganin in Allah yadda yana saukewa a cikin wata daya zai cire ribansa har ya mero wancan bashin sannan mutumin nan an yi jiya da shi an yi shekaran jiya da shi an yi wancan mutumin nan mai kudin nan a ranar da wannan abin ya faru washe gari ya fara bibiyar mutumin nan sai ya biya shi kudinsa irin wannan dole ne irin wannan wajibi ne ka daga masa kafa saboda ba da gangan ya halakar muka dukiya ba ga ta nan physically kaga tukiyar tsautsayi ne ya same ta ko a baka taki zaka biya nan da kaza ko bayan gona da shekara uku ko shekara biyu ko da makamancin haka malala ta zo ta shinge gonar gaba daya kaga nan ba da gangan bane sai a kira ka a bi a hankali a bi a hankali a bi a hankali yadda zaka biya amma aka baka bashi na kasuwa sai ka je ka yi aure bahaushe kenan ko sai ya karo mata ya zo ya tafa caka da kudin aka zo lokacin biya babu to sai a sai da za a yi wanda za mu tattauna a kansa na uku ko kuma an baka kudin bashi ka yi kasuwancin ga kucinan kana da ikon biya sai kai ta masa walakanci kana da kudade da filaye kaji ka sai abuwa ka ajiye amma sai kake biya wannan shine ake ce masa almumatilu wannan kuma zamu faɗi hukuncin sa a yanzu nan insha Allah ta'ala to bari mu dawo kan matsalolin Abu Qatadat al-Ansari Abu Qatadat al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa anna Abu Qatada Abdullah ibn Abi Qatada ka afwan abdullahi dan abokata da ansari yake ba da labarin babansa kun sa ƴaƴa suna zama da iyayensu a jiki har suke jin labarin abokanansu da jama'arsu to shi abdullahi bin abokata da yake cewa babana abokata da ya tafi neman wanda ya ci bashinsa kai bashi masifa ce Allah ka raba mu da ita Allah ka tsare mu da ita duk wanda akwai bashika a kansa Allah ka yalwata musu ka ba su ikon biya ya ubangiji wanda al'adansa ne kullun cin bashi Allah ka bashi kofan da wannan kofan kan za ta rubu Allah ka tsare mu da bashi bashi bai yi ba bashi ne fa malaman fiqh suka ce ko sallar juma'a ko ga wanda ya juma'a biyu uku bai je ba da gangan munafiki ne amma saboda bashi aka ce kai an daga ma kafa ita zama a gida bashi ne fa aka astaghfirullah in kana karanta matsalolin bashi a littafin fiqh zaka sha dariya riya aikin riya ya rushe ko bai rushe ba kai aiki ba wai ba wai dan bukatun yin aiki tayi ba amma banda mai bin bashi banda wanda ake bin bashi mai bin bashi ya ce Allahu akbar yana nafila yayi raka'a biyu assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ya tashi zai dauka kalmin sa sai ya ga mai bin bashin sa a waje sai ya kara Allahu akbar malam fiku suka ce wannan sallar tayi saboda yana guduwa wa mai bashin sa ne ku duba masifar bashi fa har sallan da ka tashi ba asalinta Allah ka duba ba dan ka gudu ne malamai suka ce tayi abannan babin suka ce mutum ne yake dawafi masalan fiqhu kenan mutum ne yake dawafi ya gama bakwai dinsa kenan ya gama bakwai kenan zai fita daga masallaci sai hango mai bashin sa a can sai ya ce barin ƙara sabuwar bakwai dan ya samu yana gama bakwai wata kafin nan ya tashi sai ya gudu aka ce dawafin yayi kai kuma da kake bi bashi sai ka hango mai bashinka yana dawafi kai kuma kana zaune kana tasbihi da ka ganci sai ka ce yayiwa bari in fara dawafi don in kama mai bashi malamai suka ce dawafin yayi bashi masifa ne yan uwa kisa idan ranar da kai tunani ka ji ba abin ka bashi ina ga washe garin bude tafsirin nan ne ku washe garin bude tafsirin nan ne na zauna ne kyam sai alhamdulillah na tuna duk duniya ba mai bi na bashi sai wancan ina yake ne ina yake ne tashi sai shi kaɗai yake bi na bashi sai na ce alhamdulillah Allah na gode maka ni dai a tunani na sai shekaran jiya na je shagon ni da bushe ba na je shagon bana ya ce malam ana bin ka bashi fa na ce ƙarya kake bana ya ce wallahi malam gashi gashi yara sun zo an sha magani an yi kaza ce a yanzu nan sai na biya sai na biya sai na ƙara kuɗi ma a cikin kuɗin kemis ɗinsa na ce na ƙara yanzu kai nake bi bashi in kwanta lafiya bana so a bi ni bashi ran da nake da kuɗi a ci mai daɗi a ci mai kaza a ci mai kaza da babu mata ku yi haƙuri in kanzo ne ku daka mana amma kar gara mu ci kanzo mu kwanta lafiya da a ce mun ci mai daɗi gobe ana bin mu bashi kar ka kuskura ka koya wa iyalinka wannan tsarin ka koyi haƙuri a ganka da tsohuwar mota malam ya haka ka zo da Allah zan baka ka biya ni a hankali a'a ka bar ni in hau wannan din a hankali na saya ba da ba da damuwa ba da in biya ka a hankali gara in hautawa a hankali na zo na biya a cikin nutsuwa na saya a nitsi ka rike tsohuwar motarka amma kawai mu ɗaukar kanmu ƙarya sai na sayi mota iri kaza sai na mallaki iri kaza sai na ci bashi iri kaza sai na gyara kaza mutum ya zo gyaran gida wai ka je ka ci bashi gyaran gida wai ka je ka ci bashi wani babban memban mu a nan wajen masallacin nan ina wancan gidan tsohon gidan ya ce wala ina so in ɗaga nan gurin ɗan ɗaga shi na ƙara sama alhaji awolu nawa alhaji awolu mai lewo alhaji awolu ce haba malam lokacin muna makwabtaka da shi yace haba malam me muke nema ne kan da wannan gidan sai ka sai naji na dawo te tayi na me za ka yi da shi lokacin shaidan zai shigo da kai wanda yake kusa da kai ya saita ka ko ba mamaki fa in nazo zan yi yaran nan ko da to me ma za ka yi ga kuɗi kana da wasu ɗawainiya a gaban ka don Allah mu ɗauki rayuwar nan a hankali saboda haka abu katada ya bi mai bashinsa zai kama shi mai bashin yana bi yana ɓuya yana bi yana ɓuya sai wata raka abu katada sai ya cafke shi sai ya cafke shi yana cafke sai ce wallahi ba da gangan ne ban biya ka ba wallahi matsala na shiga talauci ne na shiga ni ma ina cikin damuwa sai abu katada sai ya rantsar da shi ya ce ba wani abu kawai ka rantse da Allah da gaske kake a Allah da gaske wallahi ya ce a Allah ya ce wallahi shikenan sai ce to barin baka hadisi kai da nake bi bashi naji manzon Allah sallallahu alaihi cewa man sarrahu an yujiyahu Allah min qurbi yawmil qiyamah duk wanda yake farin cikin ranan tashin alkiyama bala'i da masifa ta tashin kiyama din nan Allah ya cire kai ce kai baka ciki to idan kana bin wani bashi ya shiga matsala ka daga masa kafa ka ce na daga maka sai wata biyu ka biya duk wanda zai yi haka Allah zai daga masa ranar tashin alkiyama sai abu kata da ce kai manzon Allah ma karshen hadisin cewa idan ma da hali ka ce na yafe masa ba shi masifa ce to wannan ga wanda ake bi shi yasa malamai suka ce ka'ida ce annal fara'ida afdalu wa aula minan nawafil ittifaqan lalle ayyukan farillai sun fi aikin nafila sai a wannan ayar kadai sai a wannan mas'ala din farilla ta fi nafila duk inda kaje farilla ta fi nafila amma a wannan mas'ala din a wannan aya din nafila ta fi farilla shi yasa nace ku rike min wani karatu barin dawo aya din mai Allah yake cewa wa in kana zu usratin idan wanda kuke bi bashi yana cikin kunci fa nadhiratun ila maisara ba fi'lul amri bane ya zama wajibi wajibi ne ka daga masa kafa har ya samu kudi wa an tasaddaqu ku yi sadaka kuma ku yafe masa khairul lakum muka ce me hukuncin sadaka mustahabbi ne to anan gurin da kamin mustahabbi da in yi farilla da in yi mustahabbi akan ka wane ka fi so kabu garan maka mustahabbi da in ce na yafe maka nayi nafila da in ce na daga maka ba sai sati na yi farilla wanne ka fi so kaga ka fi so in yi nafila kuma Allah ma ya fi son wannan nafila din in yafe baka kaga yanzu nan an fifita nafila akan mi akan farilla domin al-inzar farilla al-wad'u an tatasaddaq bihi nafila to nan kai sadakan shi yafi kun ga a girman bashi ne fa aka fifita nafila akan farillansa saboda masifar bashi فإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ku tsoraci wannan ranan wanda za ku koma zuwa ga Allah ita ce ranan tashin alkiyama ta yaya za ku tsorace ta shine ku daga tunda an gama maganan dagawa masu bashi kafa ne ta hanyar ka daga musu kafa ta hanyar kasancewa ranar kiyama tana da bala'i ta hanyar yin ayyuka na gari ta hanyar tuna umarnin Allah subhanahu wataala ta hanyar tuna abubuwan da Allah zai sassauta maka duniyarka lahirarka ta yi kyau wattaqu yawman ku ji tsoron wannan ranan turja'una fihi ila Allah wanda za ku koma zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat rai za a cika mata duk abin da ta aikata sai an kawo shi yawma tajru kullu nafsin ma amilan min khairin muhdara wa ma amilan min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allahu akbar an shiga matsala kuma duk abin da ka yi alkhairi haka za a zuba maka shi na sharri kuma sai ka buƙaci ina ma a ce kuma duk sanda ka fara ina ma a ce an samu matsala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ba za a zalunce ka ba a wajen Allah gobe za mu shiga doguwar ayan nan wanda tafi kowace aya tsawo a Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu za mu shiga matsalolin bashi da ƙa'idodin bashi da yadda ake yin bashi da yadda ake cin bashi da yadda ake biyan bashi da halaccin karɓan bashi da bashin da ya haramta matsala ta ƙarshe matsala ta ƙarshe da ban yi ta ba kuma na da sauran minti ɗaya shine idan wanda ya ci bashin ka kuma yana da ikon biya fa sai bai biya ba wannan ka ɗaga masa ƙafa kuma wauta ne wannan ya halatta ka kai shi kotu ya halatta kai shi wajen police ya halatta duk inda ka san za a walakanta shi a karba maka kudinka ka yi domin annabi cewa matsalul gani zulmun mai dukiya ya rike kudin wanda yana da ikon ya biya shi ya ki biya zalunci ne annabi a ƙarshen hadisin yake cewa ya halatta ka ci mutuncinsa ya halatta ka ɗauki dukiyarsa kamuwa kenan da zai zo ya ajiye mashin a nan gurin ko mota sabuwa ta miliyan 150 kai kuma kana binsa miliyan 200 kana gani ya manta ki a jiki sai ka dauka kawai sai ka harba sai ka tafi gurin polisawa sai ka ajiye ka ce cikin kudi na ne na dauka don kana ce kai barawo ne in kaga kudin sa ya halatta ka diba in kaga motar sa ya halatta ka dauka in kaga kayan sa ya halatta ka dauka ya halatta kuma ka ci mutuncinsa don a biya ka kuɗi da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai shi gurin polisa a ɗaure shi a ce za a yi beli ka ce ni ban amince ba in kuma kun yi kusan za a samu garanto a fito min da kuɗi na in dai an san yana da iko ya halatta shi sa najeriya allah ya bamu babban tsarin da da an tsaya an yi gaskiya a ciki wallahi da za a samu cin nasara shine wasu agency guda guda guda guda uku ne ko barista ko akwai icpc ko da efcc wacce ce guda ɗayan ne eh eh code of conduct ne ko wannan abubuwa guda uku din wallahi idan ka shiga ka duba act ne aiko act ne aiko idan ka ga act da ya establishing din ICPC da EFCC wallahi a Najeriya ba za a yi zalunci ba in aka bi su duk abin da ake cutar mutane ta hanyar bashi ta hanyar abubuwa duk ba za a yi su ba ta hanyar damfara ta hanyar abin nan zamba cikin aminci sannan suna da network na connecting yanzu nan EFCC yanzu nan aka kai numban ka aka ce ana bin ka bashi a cikin 24 hours duk wani dukiyar ka sai sun zo da report a kansa haka maganar sukun din nan da aka kawo maganar sukun ba karamin abu ne da zai hana money laundering da cutan mutane da barna da ta'addanci da da da da da abin nan da insecurity din nan da yadda kuɗi zai shiga a yi ta'addanci da shi duk sun an bi ƙofofin da za a bi amma ba gaskiya aka shirya ba inda za a bi ta yadda ya kamata muna addu'a kwanan da nake magana da barista na ga wasu kesin da suka burge ni na ce wallahi ƙasar nan abin nan abin nan menene sunan wajen justice ko judiciary in aka tsaya a kanta najeriya za ta zama tana cikin ƙasashe wanda suka fi kowanne tsari da mutunci saboda muna da rules regulating ne muke da matsala da shi akwai tsari amma aiki da shi shine sai yasa dan Najeriya ya iya surutu akwai magana zai yi magana ɗari amma da kyar zai implementing guda daya a je temple a Najeriya da matsala akwai matsala ka fara gyara matsalan daga anguwarku a daina zaman bakin kwata a daina zaman bakin bola Allah ya mana jagoranci gobe za mu shiga masalolin insha Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh